بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 20 ga watan jumadal ula shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 22 ga watan November shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na uku insha Allah cikin jerin darussa daga karatun littafin Urjuzatu Uddat talab bi manhajit talaqqi wal adab wato nazami na waƙe game da ƙa'idoji da ladubban ilimi wallafar Sheikh Abdullah ibn Muhammad Sufyan al-Hakami jazahullahu khairan idan ba manta ba mun fara karanta muƙaddimomi da malamin ya kawo a cikin littafin musamman waɗanda wasu malamai suka yi masa takarizi mun kwana a ƙarshen abinda muka ji ya hakaito mana daga alƙalamin Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Mutlaq wannan mutumi daga cikin ada hayati kibarul ulama ta ƙasar Saudi Arabia za mu tashi a inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun nazim yace da sunan Allah mai rahama majikai ga muqaddimar shi mai littafin shi Sufyan al-Hakimi ga asalin muqaddimar da yayi ma littafin wannan muqaddima a zahiri ya rubuta ta ne bayan ya gama rubuta littafin wanda ma wasu malamai suna da al'ada haka ba sa yin muƙaddima har sai sun gama littafin sai zama muƙaddiman za ka yi tana ba da labarin abin da an riga an yi ne za mu bi ta a gwargwadon hali kafin mu je ga asalin matanin littafin ya ce alhamdulillah allazi allama bil kalam allama al insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu alal mufridil alam al mab'uth إلى الجن والإنس عربهم والعجم وعلى آله وصحبه أولي المكارم والفضائل والشيم وعلى من اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم يهشر الأمم يا فاردا salati da sallama da yabo ga ubangiji madaukin sarki yace alhamdulillah godiya ga Allah allazi allama bil qalam wanda ya sanashe da bayi ta hanyar alqalam allama al insana ma lam ya'lam Allah wanda ya sanar da wato mutum abin da bai sani ba. Wassalatu wassalamu alal mufradi al'alam. Tsira da aminci Allah su tabbata a manzan nan wanda yake babu irinsa, wanda yake wato tambari akan sauran annabawa. Al-mabu'uthi ilal jinni wal insi arabihim wal ajam. Wanda Allah ya kushi zuwa ga aljanu da mutane, mutanen kuma larabawansu da magwarawa, wa ala alihi wa sahabihi. kuma salati da sallama ga alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ulil makarim ma'abuta kyawawan halaye wal fada'ili ma'abuta falaloli washiyam ma'abuta ababan alkhairi ababan Allah san barka wa alaman ittaba'ahum kuma salati da sallama ga wanda ya bi sawun su waqtafa asarahum wanda ya bi burbushin su ila yawmi yuhsharul umam zuwa ga ranar da za a tayar da al'umma ranar alkiyama kenan wannan ‘yar gajeriyar a salsalar mukaddima tashi za mu ga na farko ya cika ta da saja'i ne a bisa tafarkin larabawa musamman na dacan wanda ba sa wasa da sajja'anta magana za ga dukkanin jimlolin suna karewa da mimun mimun allama bilkalam wato allah wanda ya sanashe da mala'iku ƙaddarorin da za su rubuta bayan ya halarci alƙalami na rubutun ƙaddara ɗin wanda Allah rantsa da shi nun wal kalami wa ma yasturu hakanan kuma Allah ya bada labarin cewa shi sanar dan adam allama al insana ma lam ya'lam sannan yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya aika shi zuwa ga dukkan halittu mutane da aljanu wa ala alihi haka ce al'al na da ɗayan ma'ana biyu ko dai zama al'al dukkanin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi al Muhammad ko kuma ake bance su ne wato danginsa na jini din nan wanda zahirin nan su ake nufi musamman tunda kuma ambaci wa manitta ba'ahum wa ala manitta ba'ahum waqtafa atharu kaga sune sauran al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ɗabi'ar malamai sun sun al'adance ta fara duk rubutun da za su yi da salati da sallama wasu su fara da wanda aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hurmatul haja wasu kuma su fara da wani abu da ya sawwaka na hikimar zancen su ko abin da suka kwaikwayo daga wasu malaman su kullu abin da ake faɗa cewa shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya falala amma kuma ya halasta mutun ya rakkaba wani zance kwatankwacin wannan ko wani irinsa saboda malamai sun ta yin wannan al'ada a cikin fiye da shekara 1400 ba a samu inkari daga junansu cewa babu kyau ba wabad ya ce bayan haka fa inna ma na rahul yau min hayatil musulmin min aljahali bi ahkamin shar'i wa maqasidihi wa zuhurul guluwi fi dini lada ba'adi afradihim yace abinda muke gani a yanzu wannan malamin kamar da muka sani yana raye har yanzu abinda muke gani yake faruwa a rayuwar musulmai min aljahili na tsantsagwaran jahilci bi ahkamin shar'i jahilcin rashin sanin shari'a musulunci wa maqasidihi jahilcin rashin sanin manufar shari'ar musulunci wa zuhurul gulu da kuma bayyanan zakewa fi din game da al'amarin addini lada ba'di afradihim a wajen wasu daga cikin musulmai yarji'u zalika fi mu'zamihi mafi yawan wannan matsalolin suna komawa ne ila ghiyabil manhajiyyah sahiha fi talab al-ilm shari wa ma'rifati adabi yana komawa ne zuwa ga rashin bin kyakkyawan tsari wajen wato bin tsari mai inganci wajen koyar da ilimin shari'a da sanin ladubbansa babu shakka musulmi suna rayuwa cikin tsantsagwaran jahilci addini ya waye gari ba a san shi ba za ka ga mutane abubuwan da suke faɗa abubuwan da suke aikatawa abubuwan da kuma idan an faɗa suke mamakin dama akwai wannan a cikin addini abubuwan da suke elementary saurakan kana rayuwa cikin mutane waɗanda ba ɗalibai ba waɗanda ba masu sauraron karatu ba waɗanda ba masu jin wa'azi ba wanda kuma su ne alkasaratul galiba min almuslimin su ne mafi yawa masu sauraron masu bin masu neman ilimin ‘yan akallan kalilan to za ka ga irin yadda jahilci ya ɗaya cikin mutane da dukkan ɗawaif ɗinsu tsawon ‘yan bokonsu ne ko ‘yan waɗanda ba ‘yan boko ba attajiransu ne ko talakawansu shugabanninsu ne ko wanda ake mulka mutanen birni ne ko mutanen ƙauye wanda aka haife su tun tale-tale da kakanninsu da kakannin kakanninsu musulmai ko sababbin musulunta larabawa ne ko bakaƙen fata ‘yan afirka ne ko ‘yan asiya duk inda ka je a duniyar musulunci yanzu with the exception of kana wurare kaɗan ko su ɗin ma inda yake yi ɗin za ka tara a wata ‘yar zawiya ce kamar irin ƙasar madina ƙasar makka kamar irin ƙasar unaiza ko wasu wurare makamantan wannan ko in dai ba wata saha ce ka je ta addini ba za ka kawai jahilci yaki a kasuwanni a makarantu a ma'aikatu a asibitoci a tashoshin mota a makabartu a gidaje a ofisoshi a fadojin gwamnatoci a fadojin sarakuna din da kaje inda za a yi magana addini ko a taso da wata ƙadiyar shafi addinin musulunci ko a tashi za a yi wata ibada kai da kake da alaka da addini kake rena abin da ka sani za ga ashe kai kana cikin salama ne san duk wanda yake rayuwa cikin mutane ba zai iya musanta wannan magana ba kuma zai iya kawo misalai shi ma na ɗaya kenan na biyu kuma da rashin sanin makasid a wajen waɗanda ma suka ɗan san addinin to kuma ba a san makasid na shari'a ba so da sai je garin yin wata magana ko wata mas'ala ta addini sai ja wa addinin bala'in fiye da wanda ake ciki akwai wanda a sakkwato ya jawo kanshi a kashe shi kisa kanshi aka yi gaba ɗaya aka ce ya zagi annabi ne ko ya zagi Allah ko magana da yake faɗa daidai ce lokacin da ake ta rigingimin nan na iyaka na abudu iyaka na sayin ku kashe shi akai saboda rashin sanin makasid na shari'a inda jahilci ya kai ya kawo baka zuwa kai tallan wani ilimi wanda har yanzu ma ana rigima kan shi Allah ya gafarta mai so irin zaka ga rashin sanin makasid ya sa ɗaliban ilimi da wasu ma masu wa'azi sai ƙara kuma an karar da mutane daji suke ne kun su jawo su jiki su ainihin musu luɗufi su bi su a hankali kamar yadda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lallaba mutane annabi ya ce mutane yassiru wala tunaffiru bashiru wala wala wala tunafiru ko yasiru wala tu'assiru ko lafazi makamanci haka amma su masu wa'azin suke ƙara buga mutane daji uzurin su kawai su ai ba ruwan sun riga sun faɗa gaskiya ce kawai suke faɗan kagara ma kai imani ba gara ma kai imani ba abin da ya dame su alhalin kuma asalin makasadin ka na mai wa'azi shine ka ci ribar a yadda din dan shi mai wa'azi ai kamar mai tallan haja ne ba za ka ce ka buka tallan haja ka ce ba ruwanka haja ka mai kyau ce duk wanda ya gara ma ya siya ya gara ma ya baka da kayanka a ka fi so a siya yi saboda ka dole ya zama kana da wato abin nan advertisement strategy kana da salon taswik kana da salon tallan hajar ka mai kyau fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli kamar yadda nake fara nan a Najeriya kai aka taba yin wannan rikicin rikicin cewa wai shin in za a yi wa'azi wajibi ne a lazimci wani salo na musamman ko kawai abinda muke gara ma kawai zai faɗa madama yana faɗan gaskiya aka yi ta rigima da 'yan usulubi da 'yan ba usulubi wannan rigima ba ta da wani asali a cikin katun ba Najeriya ba saboda ba a taɓa sanin wasu mutane masu wa'azi ko masu karantawa ko marubuta a cikin musulunci sun ma taɓa tunanin wai cewa babu salo a magana addini ba ba a ma taɓa kawo wannan ba ko mun gane ba a taɓa kawo wannan ban ba a Najeriya ba har zama rikici tsoron kuma komai rikici ne Allah ka kama gama lafiya sannan guluwi zaƙewa a cikin duk abin da za a yi za ka ga akwai zaƙewa in sufanci ne guluwi ake idan wa'azi ne guluwi ne idan karatu ne ma ake guluwi ka duba yanzu irin zahirar takfir zahirar tabdi'i zahirar ka ta maulidi ɗin jiba guluwi da ake a cikin maulidi jama'a da wuya ka ɗauki wani abu da ya shafi addinin mu ga mutane sun zake a kan shi wato wasatiyya da aka san siffar musulunci ce ta ɓace wannan maganar yanzu da malamin ne yake yi bai taɓa zuwa Najeriya ba wataƙila ma bai sai na Najeriya ba a gunsu a Afirka ma duk ƙasa ɗaya ce tunani ma suke ma mu mu'allafa ta ƙulubu ne yaushe ma muka musulunta har yanzu akwai masu wannan tunani a cikin Laraba ba idan ka je kana bakin fata sai ya ce maka wai kai ne ka musulunta ko babanka ne musulunta wai ya tambaye ka wai yaushe ƴan gidanku suka musulunta sai dai kai dariya kawai ka rabu da shi wataƙila ma shi sai da aka yi rigima da ƴan gidansu kafin su musulunta kai kuma kawai kun ansa ne lahiya lau to wannan yana maka cewa wannan zawahir din to zahira ce kenan universal ko ina akwai ta ko domin dole yana magana ne from experience din inda yake rayuwa da inda ya sani amma mun ga mu dabaka mu ma da inda muke so yana nuna mana cewa wannan matsalar ashe matsala ce ta duk duniya yace so a a wannan yana koma zuwa ga rashin manhaji wato manhaji kyakkyawa na karantar da addini babu shi curriculum da ake karantarwa na addinin musulunci sai zama wato kaman baya biyan bukatar da ake nema a hanyar da ake bi a karantar tana maimakon ta bada abin da ake nema in an yi evaluating a ga an samu sakamako output mai kyau sai zama output din bai da kyau sai ta haifar da irin waɗannan matsalolin guluwi shi ya kai mutane shiga irin addinin su Muhammad Yusuf na Boko Haram guluwi shi ya kai dan gidan Nasiru Kabara abin da abin da ya dinnan guluwi shi ya kai mutane kalakatu in ka ji mutane duk wani wanda zaka ji ya karkace zaka ga karshe to wato ya matse lamba ne ya wuce makaɗi da rawa ne galibi wanda suke gazawa to sai dai ko murji'a murji'a su aka san su kawai da gazawa su ne sassauci ne ya musu yawa ko ƴan interfaith su ma sassauci ne yake musu yawa ko ƴan alaikum anfusukum la yadrukum man dalla idza hadaitu duk waɗannan su kuma ƴan gazawa ne to ba su cika yawa a cikin musulmi ba za ga ba su cika yawa ba kuma za ga galibin su reactionaries ne wato daga reaction ɗin masu tsanantawa ne daga action ɗin masu tsanantawa ne ake samun wani reaction na wani ce to ai sassauci mana sai kuma shi ya sassauci har a gaza daga inda ake bukata ina fata mana fahimta wala alal hajata ila tarkizi ala hadhihi almanhajiyya sahiha fi hadhihi alfatrati alzamaniyya ashadd yace ina ganin fa a wannan lokacin da muke rayuwa tsananin bukata ta tsananta zuwa samar da methodology na karantar da musulunci wanda yake mai inganci wadhalika li anna adam al-akhdhi anil ulama al-amilin saboda rashin koyan karatu daga malamai masu aiki da ilimin su wasu mutane sun koyi karatu amma koyi da kanka ne basu koya daga malamai ba ko kuma daga malamai da basu cancanta a koya daga gare su ba ba masu aiki da ilimin su bane wasu hubatihim da kuma zama da malaman ba koya kawai ba malaman su zama su ne abokan zaman mutane su ne jagororinsu su ne mutane suke koyi da ɗabi'u da halaye da farkinsu wata addubi bi adabihim in ka zauna da malamai na ƙwarai kuma ka ladabtu da irin ladabin rayuwarsu al'adunsu ɗabi'arsu mu'amalarsu ibadarsu taka tsantsan ɗinsu da gudun duniyarsu dama dole a same su da wannan malami dole inda na Allah ne ya kamata a same shi taka tsantsan da gudun duniya da iya wato a kauce ma mafi yawan barna da wasu ma suke ganin ba matsala bane amma shi ana so a ga ya kauce musu auqa'a tawa'ifa min tullabil ilmi fi kathir min ashatat rashin wannan rashin koyi a gun malamai rashin zama da malamai rashin ladabtuwa da ladabin malamai wannan ya koya mana dama daga cikin dalibai na ilimi suka auka cikin kathirin min ashatat sa auka da dama cikin ashatat asluhu shine wato albatil albatil kaman barna ko karkata kamar da Allah yake cewa rabatna ala qulubi in qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati lan nad'u min dunihi ila laqulna ilan idan shatata to a shatata anan al azaim abu wanda yake mummuna mai girma in ka dauki kuma kamar wa annahu kana kana yaqulu safiyuna ala allahi shatata to al batil kenan sun fada cikin barna da manya-manyan abubuwan da suke ganin ba komai bane sannan wa tanattu da kuma zafin kai shine tanattu'i wannan zafin kai wannan zafin ustazancin jama'a ganin kowa batacce ne kowa bai iya ba kowa bai san abin da yake ba kowa rabin kafiri ne sai kai daga nake shiga kawarjinci sannan san kalmar ɗaliban ilimi ma tukunna mu anan Allah ya ji kamar albani namu yace mutane fa da suke ma claimin ɗalibin ilimi ba galibin su ma ɗaliban ilimi bane ba ma ɗaliban ilimi bane kawai iddi'a'i ne saboda a cikin rayuwarsa a mako guda bai da awa biyar na karatu a mako guda ba wai a wuni ba amma kuma ya ce ɗalibai ilimin shi yanzu jama ko ɗalibai na university da na polytechnic can nake a mako guda wani sai ya lata ta awa ashirin to wannan shi na ɗalibi da gaske yana zaune a cikin campus ɗinsu residential duk in gari ya waye zai tafi aji har ƙarfe ɗaya na rana akalla sannan ya tafi library sannan ya tutorials sannan ya je yana da assignment sannan ya je laboratory to wannan daga shi shine ɗalibin ilimi dole bayan shekara hudu biyar kaga ya koyi wannan abu amma wanda kai tsakanin shi da karatu sai da irin wannan na masallaci magariba da isha ko kuma dan kidanta na jiyo ko kuma sai yanzu ma ba ma zuwa magariba da isha ma wannan ya samu ladan zama a majalisin ilimi yana da rike da wayar shi kawai ya sa mata data yana bin da gingimin da yake ya wai a ce wannan ɗalibin ilimi wannan ba ɗalibin ilimi wannan dan hayaniya ne kawai idan ana magana ilimi jama'a mutane kala hudu ne akwai malami malami na gasken mujtahidi wanda yake ya tsaya da kafarsa to waɗannan sun yi karanci a duniya dama zaka yi samun gari ga baki daya kamar yadda zamu zo makaranta maganar ko anan ne ko an tafi ne maganar khatibu ka kuma za ka ganta a cikin aljami da akhlaqir rawi adabi sami khatibu fa da ya rasu 463 tsakiyar karni na biyar da ya kawo ta magana imamul bukhari akan wahalar ilimin hadisi da karancin masu shiga cikinsa sai ce to ma zamanin su Bukhari kenan ba tsakanin shi da Bukhari shekara 200 ko Bukhari 256 shi kuma 463 kaga roughly 200 da dan kai ko kamar yace tsakaninmu da dan hodiyo misali sai ce to yanzu ai Bukhari ma wannan magana da yake a zamanin su malamai sun karanci na hadisi to ina kuma yanzu zamanin su khatibu kenan ba yace yanzu zaka yi ba kowane gari kaga akwai faqihi ko mutafaqihi yace amma zaka shiga garuruwa da yawa babu malamin hadisi haka yace wallahi yana a cikin zai yace zaka shiga garuruwa da yawa babu malamin hadisi saboda hadisi na da wahala ana dadewa ba a iya ba in an yi ba a samun kuɗi ba a samun mukami a gun gwamnati zaka yi fada da mutane zaka sha wahalar duniya yace kuma karshe kana iya gamawa a zo wajen tausiki a ce kai da ifi duka gama wannan wahala a zo kawai su suka tsibin ko tsibin jauzi ko su ibn adi ko su ce maka a karba ba daga ga wannan wahala inda ka sai irin mutum na founder level ne ko a ce withdraw ka fita kawai babu babu certificate babu testimonial kawai baka taba shiga jami'a ba to daliban daliban ilimi ma kenan a wancan zamanin balantana kuma a wannan zamanin jama'a a wannan zamanin wanda mutane ba sauran karatu suke yi ba ba shi suke nufi ba rigima kawai suke bi to kiran su ɗaliban ilimi kawai tajawuzan ne saboda haka akwai malamai wanda suke san amsa sunan su malamai akwai kuma awam to muna kuskure wajen fahimtar suwa ake nufi da awam awam mu dinnan mu ne awam mu da muka yi tada baki mun san fatiha wani ma ya hadda alqur'ani ka iya sallah in ka san sahawu ka san azumi da zakka ka iya tsarki to wannan mu ne fa awam kamar da wasu a ce jahilai wallahi mu ne ɗaliban ilimi su ne wanda suka kama hanyar zama malamai ɗin can to ka nuna musu yanzu ka nuna musu wato irin kamar ka ce sanda ibn taimiyya yake raye to sibul qayyim su zahabi sibul abdulhadi da ire-iren su wannan fa su ne ɗaliban ilimi sanda ibn hajarin yake raye su wane irin su sahawi da su abin nan ibn bardi tagribi da ire-iren su waɗannan su ne ɗaliban ilimi wato waɗanda ana fatan waɗannan za su zama malamai nan gaba kamar yadda abin nan shu'uba yake tambayar ɗalibai ko ya ga an taru a makaranta an taru an taru shi ma katiba ruwaito shi sai ce waɗannan fa aka ce alƙata wanda ɗalibai ne sama da mutum dubu arba'in sai ce yanzu kana ganin ya ce ma abu da tsayalisi kana ganin yanzu waɗannan an an yi sa'a guda biyar za su zama malaman hadisi guda biyar ya ce kai sai dai tsananin rabo abu dawuda ya ce kuma wallahi an rayu na gaɗin ba su kai biyar ɗin wanda suka zama malama hadisi to saboda haka waɗannan su ake ce ma ɗaliban ilimi kamar yanzu a boko ne ko kasan suwa za a kwata ɗaliban ilimi su ne phd phd abin nan candidates wanda suna da topic sun yi coursework sun dai field sun fara research to su ne kawai ya halasta ake ɗarban ilimi na rantsi da Allah amma da undergraduate da yan masters da masu neman admission duk waɗannan sunansa awam wallahi tallahi to mu ne awam amma kaga kuma saboda rashin malamai hatta idan lam yuqi aliman awam ne suke magana ilimi to kaje sanadiyar samu rikici to kaje malamai ɗaliban ilimi kaje awam to kashi na hudu sune mafiya hadari kashi na hudu su ne aljahilul murakkab wanda yana yawo ne tsakanin awam ɗin nan da ɗaliban ilimi go yana yawo ne tsakankani amma bai fahimci matsayinsu ba waɗancan awam sun san matsayinsu malamai sun san matsayinsu ɗaliban ilimi sun san matsayinsu amma shi jahilul murakkab shi ne wanda fa za ka ga su ne yanzu kasan su a irinsu ‘yan comment kenan su ne jahilul murakkab ‘yan comment wanda malami yanzu ya kai malami zai faɗi magana ce ƙarya ne kuma bai da wata magada a bayan wannan cewa ƙarya iyakacinta kenan ko bindiga aka same wala bai sai faɗo na sama da haka ba to wannan su ne almurakkabun za ga sun fi kowa fitina hatta malaman waɗannan su ne fitinarsu saboda wani malami yana da mabiya irin waɗannan sun fi dubu ɗari tsamanin shi kuma sai ce duka ɗaliban shi ne haka yake kallon su duka mabiyansa ne duka followers ɗinsa ne amma babu wanda ya iya koda fatiya lafiya a cikinsu saboda ka to duk waɗannan ba su da cancantar magana a cikin ilimi istiklalan sai malamai din can su kaɗai suke da cancanta sauran duka kowa mabiyi ne in ka ɗalibin ilimi ne ka karanta maganganun malamai kai tarjihin abin da ya fi karkata gare ka ba tare da son zuciya ba idan kai awam ne kamar mu ɗin nan kenan iyakacin mu kawai mu bi abin da malaman garinmu da malaman ƙasanmu da malaman da muka amince da ingancin iliminsu abin da suka faɗa shi aka ce mai aiki da shi su kuma jahil murakkab shi kuma abin da ya kamata a kama sha mai bulala kawai tukuna mai da shi islamiya abin da ya kamata kenan Allah ya kyauta to wannan shi yasa mutane a cikin wannan wal gulu fil ahkami alal muslimin da zakewa waje mutane hukunce hukunce wa nawayahu da yin hukunci akan niyoyin su cewa na ƙarya yake wani ba dan Allah yake ba wani jama'a yake so su yabe shi har na taba cewa wani wai ya ce wai ya tuhuma ya tuhumo wani malami cewa wani ai yana son jama'a su yabe shi sai ce to kai yanzu baka cikin jama'ar me yasa kai bai so yabanka ba ya ya za a ya zabi yaban wasu kai bai zabi naka ba me yasa bai san yabanka kai ya faɗa abin da zai dace da ra'ayinka mana kai ma ka yabe shi in dai wannan ne karan su jahilai duk da kamar magana da bata musu ba kawai za su ce ba dan Allah kake ba Allah yake yi wa ba kaza kaza kaza da wani kuma da ya magana a ce hasada yake shine dinnawa ya hunko wata jihili ahalil ilmi kaji magana maku da cewa malamai jahilai wa tansibi anfusihim badilan anhum kuma sannan su naɗa kansu a madadin malaman awa malam suna da matsala su ce malamai jahilai ne sannan sai su so su hau kujerar malamai haka ji wanda cewa tun da malamai sun ƙi yin magana a kan kaza mu zami sai ka ji kanka na nema ya fashe malam saboda tsoro ka dinga wai ga ko za a kwaran kwatsa wala zaka ji jahili na faɗan wannan ya kafa kyamara cewa malamai ya kamata su to su yi magana tun da ba su yi ba mu zami kaga shine wannan wa tansibi anfusihim mene badilan anhum ya mai da kanshi substitute na malamai walaqad kana mawdu'u almanhajiyati fi talabi amran yashghalu bali kathiran balan sufyanu yace wannan mas'ala da ta shafi manhajiya mai tsadorajin ilimi ya dade yana damun sa a zuciyarsa duk wani mutum da ke da wato tunani da fatan alkhairi ga wannan al'umma yana harkar ilimi zai damu da wannan wa kuntu التمس هذه المنهجية من خلال حضور الدروس العلمية المنهجية ita din naje karatu gun malamai na nakan yi kokari na ga nayi observing me salan da ake bi wajen karatun nan menene abin da ya bambanta majalisin malaman nan da wani majalisi daban yace ina nan ina take waɗannan observations din wa mutala'atil kutubil lati sunnifat fi badal ilmi sannan ina ta karanta littattafai waɗanda aka rubuta game da falalar ilimi wal akhadhi an shuyukhi wanda aka rubuta game da tsarin koyon ilimi wa fadlil hifzi dandaban da aka rubuta game da falala hadda wal inayati bi talabi fi sigari da bayanan da aka yi akan muhimmancin mutum ya koyi karatu tun yana yaro yace wa ma'rifati adabi dandaban da aka rubuta dan sanin ladubban ilimi ala miqdari nisfi a iqdin wa nisfin yace nayi shekara 15 shine iqd shekara goma decades da ake cewa nis shekara biyar kenan ko yace nayi shekara goma sha biyar ina taking observations akan wannan qadiyar ina karanta littafai yana review kenan of literature ko hawaltu jam'a ahamma usus at-tahsil al-ilmi fi fataratin mutaba'ida sannan ne kokarin tattara muhimman fundamental issues abubuwa da suke na na asasi da ya shafi al'amarin wato ilimi da yadda ake koyansa a lokuta daban-daban na rubuta abubuwa da dama a cikin mufakkirata idan kana da sashi dama abin da zaka dinga yi kenan kana da mufakkira memo ko clusters takaddu wanda duk sanda kake karanta wasu abubuwa kusa ba suka fado maka to ka dinga rubuta su saboda kamar yadda ibn jawzi yake cewa al-ilmu saydun wa qaiduhu katbuhu ilimi kaman dabbar farauta ce abinda za ka yi ka kama shi shine ka rubuta da abinda kake so ka rike to farko fara rubuta shi tukunna daga bayan ka rike ka iya istigna'i daga wato rubutaccen yace fajtama aladayya ama 14 wa alf wa 400 alhijriya sab'atu ususin qad abatu qad adaftu ilaiha ususan ukhra thumma adaftu ilaiha ususan ukhra kullama sanahat alfursa yace a 1414 14-14 da dace da kamar 1993 kenan ko 94 kamar shekara 30 baya kenan ko a wannan shekarun sai na kokarin na gana tara wasu manyan ka'idoji guda bakwai kuma duk sanda na samu hali sai dinga karawa ila an balaga hadhihi al-usus fi sayfi wani kusin ka kare Allah ya kyauta bari mu juya wannan kasadin wa sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah